wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh auzu billahi samiul alim min ash-shaytanir la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh da farko ina godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai komai mai kowa wanda ya ƙara ba mu ikon halartar wannan majalisi mai albarka muna fata Allah subhanahu wata'ala yana karɓa mana ayyukanmu na cikin wannan wata mai alfurma tare da neman yardarsa da amincewarsa da fatan ya seta mu mu riski dare na lailatul qadri da yake gaban mu Allah ya ba mu ikon ninka ayyukanmu kafin wannan lokaci magana ta farko kamar yadda muka saba dukkanmu mata ne, dukkanmu ɗaliban ilimi ne, dukkanmu masu koyarwa ne, fatanmu mu zamo muna isar da saƙo ga waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai ba su zarafin halartarmu ba. Kamar yadda a wancan zama na ja hankalinmu da juriya, da haƙuri, da ƙarfin jajircewa wajen cewa ke ma sai kin isar saƙon da Allah ta'ala ya ɗora miki. Domin daga lokacin da kika san wani abu, ke ma wajibi ne a gare ki ki isar da shi sannan rashin karɓan ki kuma ko rashin yadda da abin da kika zo da shi ko ganin ki cewa tabbi ki ji wance wai ita ne har za ta ce min kaza kar ki ji komai annabi alaihi salatu wassalam da haka ya fara yana faɗa ana kushe masa yana faɗa ana masa kallon wawa wasu ma sun ce mahaukaci ne ba abin da ba a gaya annabi alaihi salatu wassalam ba amma da haka ya jure har sai da ya kai ga nasara annabi alayhi salatu wasallam lokacin da ya fara isar da sako a makka tarihi ya nuna mana gashi dai mahaifarsa ce yan uwansa na jini ne amma ba su karbe shi ba ya shiga kunci da takura da damuwa na yana neman abokanan tafiya domin tafiya ba ta kyau ga mai da'awa idan bai da masu take masa baya yana fata ya ga sun yi yawa sai shawara ta zo masa to mi zai hana ya bar cikin makka ya dan fita ta'if ya yo da'awa ko zai dace ya samu wasu daga cikin jama'a domin ya sake samun karfin gwiwa na mabiya dan sai kana da abokan tafiya tafiyar ka take kyawu duk da Allah masanin gaibi ya san ba zai yi nasara a tafiyar ba amma da yake yana son sa da ya samu lada sai bashi ya tafiyar yanda nake so ki gane kenan kar ki ga cewa kin fita domin ki wani aiki don Allah ko da domin ki samar da jama'a maslaha in baki nasara ba ki ga tunanin yare ma aka yi kika zo gashi dan Allah kike amma Allah bai hana ki zuwan ba kuma kika zo gashi kaza da kaza ya faru a Allah yana iya barin ki ki fita ki je aikin da baki nasara ba dan me dan ki samu lada annabi ya tafi da'if dukkan waɗanda suka san doguwar tafiya ce tsakanin makka da da'if da abin hawa ma ba kusa ba ce barantana annabi da kafarsa ya taka tun da a wancan lokacin mai babu abin hawa sannan kuma ya tafi ne a ɓoye bai gaya wa sahabbai ba bare su bi shi a nan kuma wata hikimarsa shine baya so sahabbai su wahala bai san me zai faru ba shin za a karɓe shi ko za a ƙi karɓansa domin 'yan rakiyar masu rakiya sun fi ɗaukan kunci da damuwa idan aka samu akasin abin da ake so shi shugaban zai iya yin haƙuri zai iya daurewa amma sai kaga masu take mar baya suna ɗaukan mataki kamar yadda malaman abin da yake faruwa da su yanzu kenan ko sai a zagi malami bai ce komai ba amma sai ka gami ɗalibansa sun fito suna mai da raddi to annabi sai ya ga bai so jama'a su ɗauki baƙin cikin da zai iya samun satin da bai san wanne zai samu da shi ba sai bai fita da kowa ba an ce gari ne mai jigawa hawa ne ya sha doguwar tafiya kuma tafiya ta hawa tudu bayan ya isa cikin gajiya da wahala da kunci ga kuma fargaban me zai same shi ga rashin guziri sai ya fara karo da wasu daga cikin matasan gari sai ba su labari me ya kawo shi gari ya ce ya zo ne da manufar ya isar musu da saƙo shi manzo ne na Allah subhanahu wata'ala amma gaskiya a garinmu na zo musu da bayanan ba su karɓe ni yadda ya kamata ba shine sai nake neman goyon bayan wasu daga cikinku idan kuka aminta ina ga za mu samu tasirin isar da sako tare da ni da ku kawai sai suka fashe masa da dariya mu za ka zo ka yaudara mu za ka zo ka cutar ai dama kana garin naka ma muna jin labarinka ai dama mun san kai ne wane da wane sai suka fara faɗan munanan kalmomi ga annabi alaihi salatu wassalam annabi sai ya fahimci ba za su karɓe shi ba sai ce dan Allah dan annabi misali kimagiya a yanzu kenan ko yana kwatanta musu dan waɗanda duk suka yarda da shi manyan su da suka yarda da shi suka yarda da su su rufa masa asiri yanzu ba karɓar da'awar yake so ai ba a rufa mar asiri kar ma a ce ya zo don ya san me zai cutu ya ce aktumu amri da Allah ku rufe al'amarina na yadda ba ku karɓa ba ba za ku karɓa ba amma me ku rufe al'amarina kun ga tsoro ya zo wa annabi kenan ko sai suka ce ina ai sai mun shelanta ka kawai ka cinka ce wani abu sai suka cika gari aka kewaye shi shi kadai ki ji a ranki ke ce ke kadai a ajinku a haɗe miki baki ke ke kadai kowa yana jifanki da kalmar da ya ga dama iya ajinku da Allah ya zaki ji bare a ce duk gari kawai sai suka ce amar atile wannan shine annabin rahama fa shine wanda ya kai sako shine kuma ya daure har sai da sakon ya iso mana amma mu muna shakar karki fita da'awa a ce miki tabdija don ce yaushe ita ma ta ilimin yaushe ita ma ta zama kaza a faɗa idan dan Allah kike yau da gobe Allah zai nuna musu kina da ilimin kina da basirar kuma kin kai ki fito a nuna kin duk wanda yake aiki dan Allah dan an muzanta shi sau daya ko an faɗa mar mummunar kalma sau biyu bai jin komai ji yake ma kaman yanzu aka fara dora shi akan layi suka fara jifan annabi zungurin annabi jefansa da kalamai munana annabi ga kuncin zuciyarsa ga gajiya ga kuma yanzu ciwo a jikinsa na jefe-jefe ya rasa yadda zai yi da ransa ya ce ya Allah ya rabbi ya hayya ƙayyum ya fara kiran sunayen Allah masu girma ya ce ilaman takidni ya rabbi ya Allah zuwa ga wa za ka juya tun da wa'inan ba su karɓe ni ba garin ba ya Allah ina zan kai saƙon nan a karɓe shi ya Allah ka nuna min hanya yana neman me mafita ba wai ya daina don ya daina wannan wahala ba a ina ne zai je a karɓe shi saboda shi kawai natinsa sai ya kai saƙon Allah nan Allah sai tausayinsa ya kama shi sai aiko masa mala'ika ya ce ya ga halin da yake ciki ya yi haƙuri amma mala'ikan sai ya ce masa ganan Allah ya aiko mala'ikan duwatsu zai zo da saƙon gaggawa yanzu nan da nan sai mala'ikan duwatsu ya sauka ga annaba alaihi salatu wasalam ya ce ya rasulillah wayannan su ne bayan Allah da suka yi maka kaza suka yi maka kaza suka yi maka kaza Allah ya mun umarni ya amince min in ka yadda duka na haɗe su tsakanin dutse da dutsen sunan na murtsike su su zama babu saboda ba su da amfani sai ce lala ai ni manzo ne na rahama zuwa gare su ba manzon azaba bane so anan yar uwa zaki gane cewa duk kuncin da kika ji a ranki ba zai sa ki ji cewa kin haƙura ba ko kina so ki dau mataki na muguntarwa ko na cutarwa ko na daukan fansa ba a'a hakan zaki ƙara jin yanzu ne ma zaki da'awar yanzu ne ma zaki haƙuri da baƙaƙen maganganu da jefa-jefan kalmomin so idan kowar mu ta ji haka misali ki ce a aji ne kawai ki ce yan aji gobe ina so ne mana mahadara akan abu kaza kullum ina cewa mata mu fara karatu daga ajujuwan mu wani satin monita zan yi mana mahadara akan darasi kaza ke da kanki ki kirkira kar ki ce sai an zo an ce miki ana so ki ki je ki research gwalgwadon ilimin ki akwai wanda wallahi baita da yawan hadisai da ayoyi amma tana da me hanyar isar da sako a fahince ta da wuri wani zaki ga akwai jibgin karatun amma ya rasa yanda zai iya dinga sarrafa shi a fahinta idan Allah ya baki dama ta a fahince ki kar ki wasa da wannan damar ba ko Allah yake bashi ba da dama daga cikin makaranta ba su da wannan zarafin so ina fata da Allah mu zama jajirtattu yau da gobe kina gwada aji wata ran sai kice zaki gwada a makaranta ranar juma'a malam amin izini idan an dawo daga an fara karatu an dawo daga sallar la'asar zan yi nasiha ta minti talatin malaman fa suna son wannan daɗi suke ji ɗalibansu su fara fitowa suna nuna cewa suna da kokarin nasu zama wasu zakakurai a cikin ɗalibansu har sai ki samu malamin yana ƙara miki gyara mai kika rubuta zai duba ya gani inda gyara ya gyara miki inda wasu ƙarin hadisai ya daɗa miki kuma daga lokacin da mace kika fara ƙoƙarin isar da da'awa to ilimin ki ƙaruwa yake in baki sani ba saboda mi hadisi ɗaya kika ɗauka za ki nemo sharhinsa da sun kai biyar ko shida ko mutashabihat a kayi wancan ma ai maganar da ya akan wannan ne wannan ma haka ne idan aya ce ita ma kika dauka zaki jawabi akan ta zaki samu ita ma makamantanta a ayoyi sannan da hadisan da suka yi karin fassara a kai in ba ki da'awa ba zaki irin wannan wasu awon ba yar uwa ki fito ki wasu a ilimin ki kuma ki jajirce zaki isar da sako wannan shine jan hankali na na biyu gare ku domin fata na yaya za a yi yaya za a yi dukkan mu mata mu rike majalisin mu na mata na ko ina wannan satin nake cewa membobinmu na nisa'u sunna su gyara shiri domin me duka local government da suke kewayenmu duk majalisi na mata yanzu mata ne suke tafsir a gurinsu na duba majalisi kamar na misau tafsir ɗinsu wajen kala hudu duk mata ne suke representing amfanin hakan shine mace ce yar uwarki zaki fahimci abin da kika fahimta wanda baki fahimta ba zaki ji kunya ta ba zaki isar mata da tambaye kai tsaye kuma ta baki amsa da ta dace da mace akwai abin da kina son tambaya in ce kalli idan malamin sai ki ji kunya wani kuma sai ki ga mai tambayar ta daure ta yi tambayar amma ku matan da kuke gurin sai ku ji kamar ta jefa ku a ruwa ku sai ku ji ta sa kun ji kunya so ina so da Allah mata mu jajirce in ke ba ɗaliba ba ne ki fara koyarwa a cikin gidanki fara da 'ya'yan gidanki haɗa da 'ya'yan maƙota yau da gobe sai ki ji cewa idan ana biki a maƙotan ku ke da kanki za a ce ai wancan rannan ma sai nasiya akan kaza ta zo ta yi mana nasiya akan zamantakewar aure ko wani abin da ya kama da haka so da Allah ya uwa mu zama masu kokarin isar da sako domin Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu mu zama masu karfafuwa nan gaba mu zama mun fi ƙarfin tsugunawa muna jiran wa zai zo ya nasiha kowa ta za ta iya fita ta nasiha kuma Allah ya sa harcin mu su dinga faɗan daidai su kawar da Allah ya kawar da mu daga faɗin kuskure ko kuma ba da wata ma'ana saɓanin fahimta Allah ta'ala ya sa mu dace a har kullum kamar yadda nake faɗa majalisi ne na ɗaliban ilimi har yanzu kofa a buɗe take ga wanda ta ga akwai wani gyara za mu ba da dama za kuma mu ɗauki shawara ci gaba da karatunmu game da isa ta mutanen baya da Allah subhanahu wata'ala ya hakaito mana ina ga za mu tashi akan aya ta 25 ne ko
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
Allah subhanahu wata'ala ya yi albishir ga wasu daga cikin mutane. Satuttuka biyu duk mun yi ta magana ne a mutane da suka zama sun bujire ko da kafirai da munafukai tunda aka samu wa'annan kuma ai dole akwai su kuma wa'anda suka aminta ko to Allah ta'ala amin ita aminta Allah ta'ala sai ya ce wa bashiril ladzina amanu wa amilus salihat kayi bushara yace bushara ga wa'anda suka yi imani sannan me suka aikata aiki na kwarai yin imani kadai bai sawa kai nasara bai sawa a ce ka dace har sai ka yi mai aiki aiki na kwarai aikinka shi yake nuna imaninka ba ambata imaninka a bakinka ba Allah ta'ala ya ce anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar a yi musu bishara cewa a gare su akwai aljanna ta jirimin tata hal'anhar wa'anda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashinta a nan an dunkule aka ce ƙoramai gaba ɗaya amma a wasu guraren allah subhanahu wata'ala ya ambaci nau'in ƙoramomin ya ce daga cikin ƙoramomi akwai ta ruwa garau tsarkakakken ruwa irin ruwan da kike kwaɗayi lokacin da aka kira sallah kisan komi jisa jisan da kika aje zaki ji farin ruwa garau baki ruwa kai inji bawushe ko ya fi farin jini to akwai ƙoramar sa yace akwai ƙoramar giya wacce ba mai cutarwa ba ba irin giyar duniya ba akwai ƙoramar me ta madara akwai ƙoramomi daban-daban wanda Allah subhanahu wataala ya keɓance su don ni'imtar da aljanna da kuma wanda ya shiga cikin aljannar ya ce kullama riziku min hamin samaratin rizqan dukkan abin da aka azurta dan aljanna daga cikin arzikin aljanna yace kalu sai yan aljanna sai hazal ladzi rizqna min qabl ai irin wa'annan wannan shine wanda jiya ma aka kawo mana ko wanda dazuma aka kawo mana ma'ana ana nufin fruit din aljanna a ido suna kamanceceniya da juna misali akwai apple ko to a aljanna akwai apple nau'i nau'i wanda yanzu idan bakin sa a bakin kikin tauna ba za ki gane ba shi kika ci dazu ba in an kawo sai kiga kamar shi ne sai kin kai bakin ki sai ki ji ba shi bane idan lemo ne kala kala ne in kika kai bakin ki sai ki ji ai dandanan ba irin wanda kika ci dazu bane saboda ni kawai ni'ima irin ta aljanna ya ce idan aka kawo musu sai su ce ai wannan shine irin wanda aka ba mu ɗazu wa utubihi mutashabihat Allah ya ce a'a za a yi ta zuwa musu da shine masu kamanceceniya da juna kawai dan a burge ki ai ba ce kala kala duk wani nau'in abin da kike so har abin da idon ki bai gani a duniya ba akwai shi aljanna kuma shi ma ba kala ɗaya ba karewar burgewa da cikar gona ita ce a ce akwai nau'in mangwaro kala goma daban-daban sai wanda kake so ka sha akwai nau'in apple daban-daban akwai gwaiba daban-daban to wannan a duniya kenan a lahira Allah ce suna nan mutashabihat suna kamanceceniya da juna kawai dan a burge ki yar aljanna dalawa bai faɗa yin aljanna Allah ka sa mu a cikin aljanna bayan haka yace walahum fiha azwajun mutahhara bayan koramu da itatuwa masu kamanceceniya da juna Allah ya ce akwai tsarkakan mata ga mazajen da suka shiga aljanna kazalika addini ya nuna mana macen da ta mutu bata yi aure ba ko bata da miji ita ma Allah zai bata mijin aljanna tsarkakakke ba irin na duniya ba idan kuma Allah ya sa kin dace ya dace za a baku aljanna ku zauna da mijinki za a sabunta miki shi za a kyautata miki shi za ki ji yafi yadda kika san shi a duniya duk irin son da kike masa na duniya sai ya nunku domin me yanzu ya zama ba shi wancan din bane an ƙara mara inganci saboda me ai matan da aka yi ta alƙawari wa mazaje hurul in din nan ba wanda ya taba ganin su ba wanda ya taba taba su ba wanda ya taba jin sautin su mai daɗi an keɓe ga mijin kaɗai da aka bayar ne to ashe ke ma idan kin sami irin wannan darajar ya zama kuma ba da mijinki zaki zauna ba wala Allah da ma biki auren ba kika mutu to Allah zai baki irin wannan mazajen su ma tsarkaka wanda an kame su ne kawai dan ki idan kuma naki na duniya ne Allah zai ƙara inganta shi domin kamar yadda annabi ya faɗa ba tsofowa aljanna ba yaro a aljanna kusan yara ana yin su ne wuldanin mukalladin wa'annan dan a faranta wasu daga cikin zaurawan da za su zauna ba tare da aure ba amma a ce kin yi aiki ne a duniya ana so a sake a aljanna a matsayin ki na yarinya kika mutu da a to ke ma za a mayar ki ne cikakkiyar mai hankali kafin a sake aljanna amma wa'ancan yaran dama na aljanna ne za a yi mana tukunci da su ne kawai dan ki dinga jin daɗi a ranki dukan wata mace da take da ya shekara uku zuwa bakwai da Allah in kika mata wanka tana kaiwa da kawa tana surutu kin mata kitso mai shege kyau ake ji a ranki yaran nan suna da sha'awa kuma ko ba naki bane ko yar makotanki ne aka mata kitso aka mata kunshi aka mata kwalliya kawai sai tana burge ki shi yasa Allah ya ce akwai ire-iren su a aljanna dan ya ƙara miki farin ciki yar aljanna Allah ka sa mu zama yan aljanna yace wa hum fiha khalidun abin dadin abin sakankancewar shine babu ranar fita aljanna babu ranar fita kawai fatan ka samu ka shiga ciki ba kaman jin daɗin duniya ba ne yau ke ce mata ciya manɗin garinku baɗi biyu uku an sauke ku ke ne matar gwamna an sauke ku ke ne matar president an sauke ku ke ne matar wani ko alhajiwa ne wani wanda ake ji da shi da kuɗi da cika da in Allah ga dama sai ya zara kuɗin ko mulkin kun manta ma kun ɗanɗani wani jin daɗi amma aljanna Allah ya ce babu fita har abada ne wannan tabbatar maka ba fita a aljannan aka ce ya fi aljannar daɗi a gurin wanda aka sashi a cikinta sannan aljanna gida ce na aminci wani gurin Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun masu tsoron Allah suna cikin aljanna wata take dauke da ruwa idanun ruwa kala-kala misali irin wancan koramu da dazune jawabi akan su wannan ita ce aljanna wani gurin Allah ta'ala yace yace innal muttaqina fi muqamin amin masu tsoron Allah suna cikin wani amintaccen muqami wani matsayi na aminci wata ɗaukaka kenan ko kuma akwai aminci a jikinta a yanzu zaki samu idan shugabanci misali ta kadara na siyasa ne kai ne shugaban guri kazan amma a zuciyar ku akwai tsoron in an tashi ta niwar gaba ba za a zaɓe ni ba a to shugabancin aljanna amin akwai nutsuwa a tare da shi sannan a cikin aljanna Allah subhanahu wata'ala fa har wani lallaba ka yake yace ya ibadiya ya ku bayina ya ce la kaufin alaikumul yau babu wani tsoro a tare da ku yau dinnan ba da kika riga kika shiga aljanna ki jikin samu aminci ya ce wala ta hazanun sannan me ba za ku ƙara jin baƙin ciki ba a nan duniya yau za ki iya wayan gari baki da matsalar komai yayan ki wani ya turo miki kuɗi kin ce kaza kaza mai gida ya kawo kayan sallah an yi cefa ne kin ji alad an miki albashi jin daɗi ta ko ina zuciyarki amma ba zai dawwama ba ko kuma ba zai hana ki jin tsoron wani abu ba wala Allah dama zuciyar ki take da bashin kanki ma sun ishe ki Allah sa ma za su iya biya na daman wani ya ce in saya mar kaza damuwoyi ne sanda kuɗin ya zo sannan damuwar ma take karuwa idan da kina da budgetin kes ɗinki biyu uku ne daga kuɗi yau sai ki ji sun zama shida biyar saboda haka annabi ya ce mai rayi baya ta daina buri har sai ran da ya ji ƙasa a bakinsa daga lokacin da kika ji wani ɗan alkhairin ya samu ai sannan ne ma za ki ji a ranki bari in da kin yi bukin ɗin a tabbar dubu sha uku a gidan wancan na san kuɗi zan zo ai sai ki ce a yanzu bari ta ashirin ɗin nan zan ɗauka haka muke ina ko to a cikin lahira zuciyar a kwance take shi alkhairin ba zai kare ba wadatar ba za ta kare ba cin daɗin ba zai kare ba ba tsoro ba bakin ciki wani gurin Allah subhanahu ya ƙara cewa 'yan aljanna 'yan aljanna fa 'yan gata ne yace innal abrar masu kiyaye dokokin nan masu bin dokokin Allah nan tsarkakan mutanen nan ko Allah ya ce lafi inal abrara lafi na'im alal ara'iki yanzurun masu tsoron Allah suna cikin wata ni'ima na'imin wata ni'ima ce alal ara'iki yanzurun suna kan wasu shimfiɗu suna irin kallon me ake ce wa zan kwatantawa misali wata taba zuwa masarauta ta kalli yadda sarakunan mu suke akwai wani zama da take wani lokacin ma ba a cikin fada ake yin sa ba akwai gidan hutu kamar yadda anan ana gaya mana ai aljanna tana da koramu tana da jannatai um, gurin shan iska ake ce ko to eh, lambu da sauransu to irin wannan gurin masu kuɗi da masu mulki suna da shi wani lokacin sai su ɗauki iya amintattu sai su koma gurin su je su zauna don su yi nazarin wani abin da bai shafi sauran jama'a kowa ya sa baki a ciki ba in ka same su a wannan gurin mafi akasari irin kwanciyar guda ɗaya ce irin kwanciyar 'yan aljanna ne suke siffanta ta a duniya za ki samu sun sabu haka a kishin gida ake yinta a kishin gida ake ki same su da ɗan wani kushin sun san kai hannunsu su ɗan jingine za ki same shi ya ɗaga kafa ya ɗora ɗaya su akan ɗaya mafi akasar ya kwance take kishin giduwa ake yi kuma wannan nazarin da Allah ya ce kana wani dudduba sai kiga kana kallon wannan kada haka suke yi kwanciyar ƴan aljanna ne ƴar uwa ke ma zaki yi amma me in kin yi aiki mai kyau masu yin ta a duniya in Allah ya ga dama za ta ɗore har mutuwarsu idan Allah ya ga dama ta ɗan wani lokaci ne amma ta ƴan aljanna fa har abada har abada za ki fita shan iska lambinki a shimfiɗa miki dardumai da kilishe da kushins kina kishin gida kina ta tuttuno wa'ansu abubuwa a ranki kina ta kalla kallon tsuntsaye da bishiyu iri-iri na ban sha'awa wannan ita ce waye yar aljanna yar uwata wadda ta jure mai wahalar duniya ta zaɓi mai daɗin lahira wahalar duniyan nan tana da yawa 'yan gurin nan mafi akasari na ga akwai 'yan mata birni misali da ku 'yan mata yanzu a sallah wace ba ta yi mukin ɗingilan yafawa ba mafi akasarinku an nemi gyalin da za a saka ran sallah shi hijabi dama na zuwa idi ne kawai amma sanda za a je gidan kawaye gidan umma wance gidan baba wance gyale ne ana nan an tanade su an yi ɗinkin fitar na shan iska ki ɗan rataye gyalanki abin yana ba ku nishaɗi kuma bashi da takurawa wannan saboda me ai hanya ce ta sheda ki bayyana adanki ba za ki sutura ba ba za ki rufe jikinki ba amma ku tambayi yar uwa ita kuma ɗalibar ilimi da ƴan matancinta bai hana ta sa ta hijabi ba in ta ɗauro ma har da riƙaf shin haka take samun kanta kamar yadda ku samu kanku wallahi din mai saka hijabi har ƙasan nan musamman ta ɗaura riƙaf Allah in kin ganta kice mata sannu saboda ita mai sa gele ta san me take ji randa ta suka hijabi ta gane bambancin akwai gumi ko babu idan zaki ini da shi wala Allah kina da wani abu ke ma'aikaciya ne tun safe in kin sa sai hudu ki cire ke malama ne tun safe in kin sa sai karfe biyu ko ɗaya ki cire har wuyan ki gunda kike daurewa hijabin ki sai kin ji wuyan yana da miki ko ba haka bane wuyan ji zaki kamar ana shaƙe ki ba fa ba a jin rashin daɗi bane amma saboda kana kwaɗayin yardar Allah sai ka cije idan riƙab kike sakawa yana da wahalar numfashi da dama ire-iren mu ni ma ina ciki da ƙyar na koyi zama da riƙab saboda numfashi damuna yake yi amma tun da me kina yi don tsantsani ne riƙab mu gane ba wajibi bane amma wani tsantsani ne na zama da kanki lafiya kika saka hijabi kika zuba hijabin ki har kasar ɗinki ki ya zik wallahi in kika zo daba sai kiga ana kau da kai dake sai kiga wanda ya san ki ma yana shakar ke ne ko ba ke barta na ya dame ki yana ina kwana ina gajiya sai ki zo waɗanda kika san sai ki fuska ki wuce biki wuce saboda ki tsaya kina yaƙe baki kina gaisuwa akan titi kin fi ƙarfin haka mace tana da daraja so ashe tun da wannan mai shan wahalar ta yi wahalar ta jure wahalar duniya tana kwaɗayin waccan shan iska ta lahira ne ke da kika ji cewa ke kuma iska kike so bakki a san takura ne ainihin na saka shi kaza nake ji kullum sai kina yawo da tayani gantali ba iya ƴan mata ba har har maza matan aure wata har sai ta manta yana faduwa a jikinta musamman a gurin biki kina ganin kaman biki burge ba biki more ba ba a ga cewa ke ma adonki ya kai ya ka ba saboda me ai biki ya faɗan gale ana hangowa leshin ki ba bayan an ce mana mata mu yi adon mu iya ga mazajen mu ni kuma yanzu duk kwalliya bata cika burge ni ba in ban ganki gaba ɗaya a cikin hijabi ba hijabi ya fi ban sha'awa wallahi da Allah mu yi sha'awar abin da zai kai mu ga gaci kada mu yi sha'awar abin da zai lalata mana uwa a matsayinki na uwa ki iya jajircewanki tusa wa yaranki su zauna da hijabi mataki ne na zaman su da mutuncin su lafiya wannan nuna adan hanya ce ta buɗa wa shedan kafa zuwa ga cutar miki da yara kuma saka da ko saka hijab baya hana mai neman auren yan mata ya neme su in an tashi ma hasali mutumin kirki ne zai neme ki saboda daman sai da ya hangi kirkin a tare da ki Allah ta'ala ya samu dace
إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين
Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa inna Allah la yastahi ay yadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha Allah ta'ala baya jin kunya ya buga misali da mafi kankantar abu misali kamar ka ce sauro ko abin da yake sama da sauro. Malama suka ce, wannan da ayar ta sauka ne a dalilin Allah ya kiranyi wa'yansu abubuwa wa'yanda kafirai suke ganin kamar ba su da mahimmancin da hassan kai su masu an yi misali da su. Misali, an ambaci kuda a cikin ƙura'ani, tautau. an kabut ko shi har sura aka bashi to kafirai su dinga cewa wai shikenan komai ma har ya kai misali da shi ne wannan wani irin addini ne har har suka zama sai Allah ya ce to shi ba zai ji kunya ba sauro wannan zai iya buga misali da shi ko abin da yafi sauro kadara kace su kiya shi tururuwa ma an yi labarin ta Qur'ani ko Allah bai barin komai saboda akwai hikima a ciki kar ka rena misalin da aka maka domin a fahimtar da kai wala Allah malami zai dauko wani abu ya maka misali da shi don ka fahimta gwalgwadon tunaninka da hankalinka sai ka ce wai malam wai har ka zama sai da yace a kafiran baya sun riga ka faɗa dan uwan kafiran baya sun riga ka faɗa saboda haka in har ka ji an buga misali da komai domin a fahimta to ana so gwalgwadon tunaninka da hankalinka ne ka fahimci saƙon sannan shi kuma Allah yana yin haka don ya nuna muku shi komai yana da mahimmanci a gurinsa in ya tashi wani abin ma sai ya rantsuwa da shi ba don komai ba don ya nuna maka wannan abin yana da mahimmanci a gurinsa fa'amal lazina amanu bai alamuna annahu alhaqqu min rabbihim amma dukkan mumunai mutanen kirki su ba sa shakka daga sun ji an faɗi wani misali kawai sun san wannan gaskiya ne kuma daga Allah subhanahu wataala take kai ba za ka ji kayi wani mamaki ba da abin da aka faɗa Allah ya ce kaza kawai sai ka ji kawai ya kwanta maka a rai saboda me ai kai kana da imani so haka ake so ka fahimta alamar kana da imani ne duk wani sako da ya zo karami da babba kawai ka ji ka aminta ka miƙa wuya hakan yayi daidai da aka kawo shi a cikin bayani wannan alama ne ta cikar muminancin mai sauraro wa mallazi na kafaru amma wa'inda suka kafirce fa ya ƙuluna sai su ce ma za a radar lahu bi haza matsalan wai mai Allah yake nufi da wannan misalan ne kaza ma sai da aka faɗa kaza ma sai mere ake nufi to wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane a me a shari'a duk abin da musulunci ya kafa miki kwatance da shi ai annabi ya ce kaza ai Allah to kawai ki aminta ki miƙa wuya yudullu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran wa ma yudullu bihi illa alfasiqin Allah ta'ala yana batar da da yawa daga cikin mutane kuma yana shiryar da da yawa daga cikin mutane amma ba kowa ake batarwa ba sai fasikai to yanzu mun ji ganan nau'in mutane guda biyu wa'anda aka shiryar da wa'anda aka batar amma an ce mana duk wanda aka batar alama ce shi ta fasiki Allah ta'ala zai mana jawabi akan fasikai sai mu zuba kunnuwan mu saurara Allah sa ba ma ciki
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون
kamar mun tambayi Allah to su waye fasikai sai ya ce allazina yanquduna ahadallah min ba'd misaqihi sune waɗannan waɗanda suke yanke alƙawarin Allah bayan daura shi suke canja me abubuwan da da suka hau na shiriya na yaddar Allah suka koma daga wani abu kuma wanda Allah subhanahu wataala bai yarda da shi ba wa yaqda'una ma amara Allah bihi ay yu'sala wa yufsiduna fil ard sannan sune suke yankewa abinda Allah ya wasiya da shi me abinda Allah ya wasiya da shi wasu maluma suka ce zumunci wasu su suka ce imani waɗanda suka ce zumunci suka ce abinda ake so ga masu zumunci guda biyu ba za ku yanke zumuncinku ba na jini ko na aminta har sai ranar mutuwa. Kada da kin aminta da wance kuna zaune da ita lafiya, ko yarki da kuke zumunci tsakani da Allah na jini, wani dalili wani aiki ya janyo ki fushi da ita ko sanadin yara ko sanadin kuɗi ko sanadin wani abu na rayuwa. Ki rabu da ita ai yanzu tab yoni ko wanta ai ni yanzu ba ni ba ita. A subhanallah. Kin yanke abin da Allah ya mai umarni. wayansu malaman da suka ce kuma ana magana akan imani ne suka ce ana nufin tun daga lokacin da aka ce mana an yi attaura mun taɓa jin shakka a kanta min yadda an yi attaura akwai zabura akwai linjila amma mi da aka yi ƙura'ani muka zo muka bi kan shiryarsa ba mu taɓa ji a ranmu wa'yancan littattafan ba na Allah ba ne mun ɗora daga kan alkawarin Allah tun daga littattafansa na farko har wanda yau yake aiki wato ƙura'ani mun yadda mun aminta to waɗanda kuma suka ji sun yadda da wani bisu yadda da wani ba to su ne waɗanda suka yanke abin da Allah ya shirya akwai kirista ko sun yadda da wanne littafinsu na linjila amma su bisu yadda da ƙura'ani ba akwai yadda suka yadda da zabura ita ma linjilar ba su yadda da ita ba bare qur'ani to wa'ansu malaman suka ce a'a da wa'annan mutanen ake magana ala ayi halin da dukkan wata shiriyar da Allah ya dora ka a kai ka yadda da ita to ba a so ka yanke mata Allah ta'ala ya dora mu akan shiriya yace ulaika humul khasirun masu yanke wannan lalle su ne masu hasara duk wanda zai katse wani alkhairi ya zama mai hasara Allah ka sakar mu zama cikin masu hasara
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
Allah subhanahu wata'ala yana goranta mana abin da muka yi wanda ya kamata a nuna mu yace kaifa takfuruna billah ta yaya zaka kafircewa Allah kai dan adam kai abin halitta shin bai zama abin kunya a gare ka ba ka kafircewa Allah saboda me ya faɗa haka yace wa kuntum amwatan fa ahyakum kun kasance da ba ku a duniya amma me ya samar da ku da wanda ya san lokacin da mahaifiyarsa ta cikin sa ko ke yanzu da kika kai matsayin ke kike cikin da ranar da kika san kin yi cikin wane Allah shi ya ƙage shi a lokacin da me babu shi ya samar da shi ya ba shi rai kenan ma a ce sai da aka baka dama ka zo har ka samu abin yin mummuna da ya ga dama bai halice ka wafa ba mai duhumansa don shi ke da ikon tambayan komai akan komai kowa akan komai amma shi ba a da ikon tuhumansa yayi aka yi kaza wannan shine Allah yace sun maymitukum sannan shi Allah shine zai kashe ku fa in ka ce kai duniyanci ka sa a gaba kai isa kai ganganci kai burgewa yace shine mai kashe ku kana tsakiyan fasikancin sai ya kashe ka da abin da kai sakai a kai akwai fa waɗanda suke shiryawa da mummunar manufa fita a je ai wani aiki na fasikanci Allah ya kasu a hanya nawa aka yi a cikin garin nan an yi wannan akwai shekarar da wasu 'yan sholi da nake faɗa 'yan matan nan suka shirya wani fati a wancan gurin nasu mami market ko da suka yi shirin fitar har zuwa suka yi hizba sabe su gani za a fita kame ko ba za a fita ba already kuma kafin su zo din an tsegunta wa hizban cewa za a yi wannan taron amma sai suka yi kamar ba su san za a yi ba ba su ba da wani action na tunanin bari a fita ba su ma suna da yan leƙen asiri aka zo aka gane musu yaya akwai alamar za a je kame suka ga babu komai sai suka je suka fita akwai wanda suka yi two in one a mashin dukansu ga wasu aka kankara a nan nan nan bakin hanyar nan shi wanda aka zo ake kallonsa a ofis yana nan ba zai zo ya kama minin ba shi aka kira ya zo ya karɓi ga wasu daga ita sai yar brazil ɗan matsatsen wando sai ta saka hijabi akwai wanda ita kuma a mota ce duk motar su ne a ciki sai wata fasinja a hanya ta nemi alfurma da Allah su saka ta ta rasa mota kaza kaza ita kadai ce bata mutu ba saboda ba da wannan hanyar ta fita ba sai ku gane ashe an kashe su ne saboda kawai ba a ba su dama su je su fasikancin ba kuma har gobe Allah yana iya yin haka duk wacce ta fita da mummunar manufa kawai dan ta je ta fasadi a gudda ta ga dama wallahi in tai Allah ne batta in bai ga dama ba ba ma za ki kai gurin babarin da naki aika daga cikinsu akwai wacce ta mutu wallahi jikinta ko ƙwarza ne babu ai akwai wanda za a ce ai buguwar kayi ne kwakwalwa ba motsin kawai yadda ta miƙe sangamtinta ha ba dai ran nasa ba ne ya cire abinsa ki je ki abin da za ki yi to Allah yana goranta mana mu fa dinga tunawa abin da muke yin fa shi fa ya bamu dama sai da ya kage mu daga farko ya ba da dama kika rayu sannan yana tuna miki yana iya cire ranki a kowane hali bayan ya cire ranki ya ce sun mayuhikun sun ma'ilaihi turja'un ma'ana bayan kun mutu an kai ku bayan ƙasa an binne ‘yan uwa ma sun manta mai aikin alkhairi ma yau da gobe sawa take a manta shi barantana mai aikin banza nan da nan an manta ki daman kin farnata anguwarku Allah ya ce kuma zai sake dawo da ransa zuwa gare ki za a tashe ki yaushe ana alkiyama za kuma ki je ki jawabin ayyukan naki ɗaya bayan ɗaya yace idan kika tashin gare shi zaki dawo ma'ana ba tsumi ba dabara kenan ko kina tashi daga kabarinki sai zuwa gurma Allah subhanahu wataala ki kuma je ki yi dependent littafin ki wannan shine Allah subhanahu wataala har yana iya maka umarni ka kauce yar uwa har yana iya sawa ki ji ba za ki ba shi ke da ikon ranki da lafiyarki shi ke da ikon zara ranki ran da ya ga dama kina nan kina furfiyarin shaidancinki da gangancinki sai ya gama miki aiki makirci kike hadawa a miji makirci kike hadawa a uwar miji makirci kike hadawa a kishiya yana kallon ki in har kin aikata wallahi dama baki baki damar talala suka ce mata inji maluma an bar ki ki ya ishe ki domin me ya cika ki da zama makamashin jahannama yan uwa mu sa abin da zai amfane mu a gaba wanda za mu je mi mu same shi ranar alkiyama mu yi farin ciki mu shiga cikin wayancan mutane na farko da Allah ya mana misali muna ciye-ciye muna gane-gane muna jin daɗi muna kwanciya kwanciya ta aminci kada ki zo ki mutu ki fada cikin bala'i da hasara domin mutuwar ba shirya mata ake yi ba akwai waɗanda suke ganin sun san suna kuskure amma da insha Allah za su daina da lokaci a waya gaya miki da lokaci in ta ɗauro yau ne ranar ki ta ƙarshe jiya nake kallon wani yaro a social media ɗan kamar shekara bakwai zuwa takwas last week an kawo musu kayan sallah za ka ‘yar uwa ta talaka baki ma nemi kayan sallah ɗan ba shi har an kawo kayan sallah ya sa wannan ya gwada ya cire ana dariya ya sa wannan ya gwada ya cire ana dariya ana ta masa hoto ashe yaron ya kusan mutuwa bai fi kwanaki ba ka gama masa shiri zai je idi ka gama masa sayayya ka gama niyyar faranta masa ya gama jin daɗi yana ji a ransa Allah Allah yake mai sallah ta zo ke da baki da sallar kayan sallar ji kike yi ma Allah sa sai ta zan gaba ma in dinki ne ba gama ba ana cewa 20 Allah sa sallar ba gobe ne sai jibi ne ina haka muke nema ma muke ta ƙara matsa dan mu shirya ba wanda ya shirya sai an ga dama yi sallar ba ƙaramin ni'ima bane ƴan uwa idan Allah ya bar mu da rayi kullum ina gaya mana daɗa mana kwanaki fa ƙalubale ne a hannunmu idan ke kina da shekara hamsin kullum na faɗa mata ƙawarki da ta mutu tana da shekara talatin har ki ɗauka sakamako ɗaya ake nema a tare da ke da ita gashi kuma gida ɗaya kuke nema gida ɗaya kuke fafutuka ta mutu tun shekara ashirin baya shin iya nauyin littafinki ya ninka nata bayan tafiyarta? Ko kuma kin ƙara da ta'addanci ne da shedanci kin watsar da abubuwa na gari ita da take kabari mata biki zama da kanta lafiya. Duk ran da aka daɗa miki kwana, yau kika ƙara wayan gari to ki ji me kika mora a cikin kwanan yau ɗin. Gobe kika ƙara kwana, me kika mora a cikin kwanan gobe. Wata jiya ta mutu, an fa rufe littafinta, ke da kike nan yake buɗe zaki hasararsa ‘yar uwa? Mu ninka a kanmu ayyuka, mu kuma kyautata wa kanmu zato tafiya yau ko gobe. Idan muna sa haka a ranmu zai ba mu kwaɗayin mai yawan ayyuka. Wallahu.
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم
huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ta'ala yana ƙara goranta mana fa dan mu gane mu din ba kowa bane da har muke jin mun isa mu izgili yanda muke so dama fa ba mu yace shi Allah shine wannan wanda ya halitta muku dukkan abin da yake cikin ƙasa gaba ɗayansa ba wani abin da ba shi yayi ba barantana ka sai ai abu kaza kan ba da yin Allah bane kana da dama kai wani zarafi da shi misali yanzu a ce sarkin garin nan ne sai ya hana kaza da kaza da kaza a cikin garinsa fitinannin garin sai su ce ai ba iya azare kaɗai zan zauna ba bari mu je mu yi kaza da kaza mu a gamawa ko a misau ko a jama'are me manufarsu ai iya wannan garin yake mulka ko a gwamna ne ya sa wata doka a garinsa shi garinsa ba a kaza da kaza sai ka ce a ta inna abdullahi wasi'un ai kasar Allah tana da yalwa bari kawai mu ƙara gaba sai ka bar wannan garin saboda me ba za ka bi dokar mutanen garin ba Allah sai ya ce maka to shi shi din shine ya halicci dukkan abin da yake cikin ƙasa gaba ɗayan ƙasar ba wani gurin da za ka je wanda ita ba tasa ba ce kenan kawai in ya hana a hani shi ne zama da shi lafiya yace sun mastawa ilal sama sannan ya daidaita akan al'arshi misali yanzu a ce gidanki ne da bena kika gama dukkan abin da yake tsakar gida kika bar yara suna rashin jinsu a tsakar gida kika koma sama kika hau barandar sama kina kwance kina hango yaran mai suke a tsakar gida da wanda zai wani abu biki kalla ba mu duka kwatanta cewa Allah da yake ta ambata mana yana nan a saman sama kenan ba za mu kuye daga duk wani abin da muke aikata mu kuma a ƙasa ba duk wanda yake kololuwa yana kallon ka ai ba ka iya boye masa komai kai ba Allah subhanahu wata'ala ba ya girmama mala'ikan mutuwa wannan yace duniya gaba ɗayanta tamkar kwabo take hannunsa an tambaye shi ya ake ya ɗauki rayin wanda yake dungun duniya da wanda yake dungun duniya yace wannan abu ne mai sauki yace duniyar gaba ɗaya kan ɗauke ta ya ajiye ta ne a tafin hannunsa tana tsakiyar tafin hannunsa yace idan ya kalli wanda zai ɗauka dala abin da yake tafin hannunki zai baki wahala ɗauka wannan ita ce fa duniyar da muke jin a cikinta muna jin wani ƙafafa muna jin wani ɗagawa a tafin hannun wa mala'ikan da yake iya zara rayi idan du zai ɗaga ta ya juye ma zai iya idan zaɓa zai yi zai iya to Allah sai ce ya daidaita akan al'arshi ‘yar uwa sai ki gane ba za ki koye masa ba duk abin da kike yi yana kallo ya ce fasawahun na sab'a samawat sannan me ya rattaba sammai din nan guda bakwai shi ya ƙasa shi ya sama ya kuma koma cikin mulki da isa da izza da buwaya ya zauna kawai yana mana kallon bari ya gaya miki za mu bi shi ko za mu mutunce ya ce wa hawa bi kulli shay'in alim kun gana mana magana cewa wannan ce ma yana saman yana bibiyan ayyukanmu ya ce shi ɗin Allah ga dukkan abin da muke aikatawa al'alim masani ne ba zancen ba wanda ya ganki ba zancen ba a san ina yi ba wanda ya halitce ki yana kallonki kuma ya ajiye miki masu gadi suna kallonki idan har a duniya kina tunanin kin buya ba a ganki ba to akwai ranar da ba a buya yanzu a nan gurin da zan ce dan Allah dan annabi tsakani da Allah wacce take nema mu tare mu mata addu'a akan aikinta na alkhairi ai na sharri don Allah ya yafe mata gashi fa tana so a yafe mata ko yawan mun nan dai bamu san ni'imomin da yake bakin kowan mu ba sai in ce dan Allah wanda ta taba yin zina ta tashi a cikin mu mun yi alkawarin in muka zauna a nan ba za mu tashi ba mun dinga mata addu'a har sai mun gamsu cewa Allah ya yafe mata gashi tana kwaɗayin rahamar gashi tana so a yafe mata amma da Allah ta iya tashi da Allah da mai tashi wannan fa duniya kenan iya masallacin nan kadai ba za ki iya fitowa ki ce ni kan na taɓa yi ku nema min rahama ba wallahi ba za ki iya ba to annabi ya ce dama in baka san zunubi ba ka san sabo ba shine abin da baka so a san kana yin sa baka yadda a gane kana yin sa baka iya bayyana shi lokacin da kake yin sa to wannan shine sabo kuma shine abin da idan kana yin sa zuciyarka tana tsatsa a kansa wallahi dukkan kishiya mai sa wa kishiyarta magani a cikin abincinta ba za ta taɓa yadda ko ɗanta da ta haifa ya kalla ba ai ɗanta ne ko zai rufa mata asiri ko to shi ma sai ta ɓoye masa haka nan mace mai yawon banza ki bar gidan mijinki ki tafi ki yawon ta zubar to ko abokiyarki sai dai in fasika ta yar uwarki tare kuke sai ki lauye ku sallama sai ki canja hanya sai ki je ki aikata mummunarki saboda me ai zunubi ne ba kya so a shina ‘yan uwa in har muna iya ɓoyewa a nan duniya to a duniya ne kuma ɗan taron ɗan kaɗan ne taron anguwarki taron garinki taron jiharku duka bai kai ya kawo ba za a ɗaga ki a ranar da duk duniya ta hallara tun daga na farkonmu tun daga kan annaba adam har ki tafi yau da gobe wanda za a yi fa duk sai sun tattara sai a ce ke mai laifi kala kazan nan ki tashi kuma dole ki tashi annabi ya ce ina barayi dukkan abin da kika taɓa sata tun daga kan wayar makwabciyarki turmin atamfar makwabciyarki kaza da kaza wallahi har barayin motoci annabi ya ce duk abin da kuka sata sai kun ɗauko shi a kayan ku kun kawo filin alkiyama kar ku ce ai da ai lahira kowa ta kansa yake ƙarya ne annabi ya ce kunyar da ake saka wa mutane a ranar alkiyama ta fita duniya yawa a rannan ne kunya take shiga jikin kowa wallahi za ki ji kunya sai an nuna ki kuma za ki ji kunya in ba za ki daina don nan duniya ba ki daina don waccan ranar tonon asirin yau matubular sara'il laifi baya ɓuya a wannan ranar amma me alhamdulillah tunda Allah ya kawo mu wannan wata wala Allah yana nufin mu da tuba idan muka tuba yana nufin mu da yafiya Allah ka ba mu ikon yin tuba taubatan nasuha wata duk take da wani mummunan aiki ta ji aranta za ta daina ba kuma a iya Ramadan ba kun san Ramadan wani lokacin tana da wani abu duk mai mummuna wai sai ta tare ya rufe da baki a kiyamul laili kin fara baki a tilawar qur'ani kin fara baki a sadaka baki a kyauta amma duk a ramadan zaki ga gidan kuma wanda kin kai mata su ga gidan to waye ce muku bayan sallah da bayan azumin ba a yi ba a ce sai a iya wannan watan ake aikata alkhairi ba fa wannan watan ninninkawa ake so saboda a ninninka maka lada littafin ka yayi yawa daidai da zuwa wannan majalisin bar ne masalali da wannan masallacin muna yin karatu duk ƙarshen wata amma wani lokacin taron bai wuce rabin abin da yake zuwa a cikin azumi ba watar ma bai kai ba kuma matan suna nan kuma karatun yana nan akwai wacce ta yi tambaya wancan sati akan matsalar haida da istihada ɗaya daga cikin masu zuwa karatu sai ta ce aida ta zo karatun wancan watan da ba za ta yi wannan tambayar ba ashe kuna kanku asara kuma baki da garantin zan dawo ramadan din misali yanzu aka gama ramadan sai kika daina zuwa kina nufin sai wani ramadan ko to wace miki zaki dawo wani ramadan din wace su masu karatun za su kai wannan ramadan din me yasa ba za ki zo a koyaushe ba wala Allah ki dada wa kanki lada kuma ki kara kanki fahimta dukkan abin da ka fara shi baka yanke shi ba yana kai ka zuwa aljanna ne salatul awabin da ake ce mana ai ba a daina da shi yasa ai ni ban fara ba an ce an fara ba a dainawa duha ko salatu duha shi yasa ma sai a ce a ce tsofi ai in an fara ta sai mutuwa ne take a'a abin da ake nufi ba ita kadai ba dukkan aikin alkhairi in kika fara shi ba a so ki daina har mutuwarki hikimar ita ne idan kiyamul laila kike raka'a biyu kullun amma ba kya fashi ita kuma waccan rana ɗaya za ta iya a sati ko a sati biyu amma ta sai ta raka'a goma sha biyu ta ga dama tafi haka annabi ya ce wannan mai raka'a bi ta kullum din tafi lada sannan kuma tafi riba ladanta shine ba za ta yanke ba kullum take yi ribar ta shine ran da shedan ya rinjaye ta tayi bacci ba ta ba ma tana da ladan ta yi aikin ki na kullum ne kamar azumin alhamis da litinin da dai sauran duk aiki na alkhairi kin san kina yi ba fashi to ran da wani dalili ya zo misali sai kina menstruation sai biki ba kina da lada tamkar kin yi sabanin wanda sai wata ran yi wata ran bata yi ba so dukkan aikin alkhairi da Allah kar a daina shi ciyarwa da yanzu kike in kika dan dama kudin ki zuba a makota gida biyu gida uku ko ba kullum ba duk ran da kike dan girkin ki a wadace ki san makwabta kazalika yanda kika ba wa ƴaƴanki kudin aski da kunshi ki tuna yaron da mamansa ta mutun nan na anguwarku shi bai da mai bashi kika bashi yanzu a azumi to ki dinga tuno shi lokaci bayan lokaci su ne irin yaran da ake koro su a makaranta kiga an gwaguye kayan da almakashi amma ba su da kuɗin da za su yi aski sun dawo din ma ya kike ji idan danki ne aka masa so duk abin da a yanzu ake ramadan su ake seta hali idan ya seta ba a nufin shikenan kuma to sai a daina sai da a'a idan ramadan ya wuce ma ka ɗora a kan niyyarka da ka fara ce yanzu nan duk abin da kika ninka a yanzu in ramadan ya zo ya wuce ki bi shi sahabbai ba suna da wata tasiri idan ramadan ya rage saura wata shida to su addu'a suke ya Allah ya riskar da su ramadan domin su yi aikin alkhairi ramadan ya zo suna ta jin daɗi suka zauna suka yi ayyuka na alkhairi to ba su ga ta bacci ba su kuma sai su bibiyi aikin da cewa ya Allah ka sa aikin da muka yin an karba har wancan watanni shida su sake dawowa kun ga kenan kowace suna cikin ibada ko mu ku ai iya shi kadai muke jira daga mun gama Ramadan mun gama aiki an gama tambayan ya ibada ko kamar yadda nan yake faɗa dan iya ya ibada ya ibada ai saboda me muna watan ibada
daga mun daina ana yin sallah sai kowa ta yi shiru ita ma ta san ta daina ibadar kenan so yan wa dan Allah mu yi aikin da zai kai mu mu yi aikin da zai cetar da mu mu yi aikin da zai zame mana hujja a ranar alkiyama subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk
Na'am. Allah ya saka wa malama da alkhairi, Ubangiji Allah ya sa mu yi amfani da ababen da muka ji. Tabbas wannan ayoyi ayoyi ne masu daɗin gaske. Idan muka duba Allah subhanahu wata'ala da kansa ‘yan uwa ya mana albishir a cikin wannan ayoyi da aka fara karanta mana su. albishir kamar yadda mahaifinka in ya tanada maka wani abu ko mijinka ko yaronka ko dai haka da mun ka ji daɗi su ce wancan albishir to haka Allah ta'ala ya mana ba za mu samu wani albishir na Allah ta'ala ba ba za mu riske su ba tun da ya ce mana wa bashirin lazina amanu wa amili salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa bashirin lazi ya ce yana albishir a wa'inda suka yi imani wa amilu salihat wa'inda suka aikata aiki kyawawa anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wannan aljanna da Allah ya ce duk wanda ya kace wani yana da ita aljanna ce wanda ruwa koroma yake gangarawa ta kasanta ko lambu kika ya gidanki hajja ko wannan lambun da kika zo ciya ta wajen sai ki ji wani sanyi saboda mi su wayanan itaciyar da suke wajen to ina ga wadda aka ce korama ne yake gudana a cikinta korama a ƙarƙashinta shi yake gudana kun ga sanyin da daɗin ya fi kwatancen wannan wanda kwatanta mana ba za a ba wadda ya wani ba kuma sai wadda ya imani ga Allah ya aikata aiki kyawawa to ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon aikata aiki na kwarai domin mu samu mi rahamar Allah ta'ala mu shiga aljanna mu riski wannan aljanna da Allah ta'ala ya mana albishir da ita yan uwa aljanna akwai daɗi aljanna akwai daɗi ga ci ga sha mai kyau abulbula nan da muke kallon su muke wucewa yanzu a bakin titi sun fi ƙarfin mu iri da kala ga suna Allah ta'ala ya ci a ciki kuma ba wabu ne wanda za a baka a ce ba za a ƙara maka ba ga sunan kata kata bila adad amma kash ba za a iya samun su ba sai mun yi haƙuri da rayuwa saboda yanzu mi a rayuwar duniya dukkan wani abin da aka ce an kewaye mana aljanna da shi sai kiga yana ba mu wahalan gaske ababen da aka kewaye gidan wutar su kuma su ne abubuwa masu ban sauki kuma su muka fi saukin aikatawa Allah ta'ala ya ganar da mu ubangiji Allah sa mi haƙuri da rayuwar mu ba takura kanmu kamar yadda aka ce mana a duniya sijinul mu'mini wa jannatul kafiri mu yi rayuwar sijin din kafin nan mi mu je mu samu tamu aljannar gangariya mazakwai mu baje a ciki wa ya ga malama da iyalanta da marayu da iyayensu da masu zuwa tafsiri duk a cikin aljanna kun ga daɗi kan daɗi sai mu rika tuno wannan zama da muka yi a cikin wannan masallaci sai mu tuno ran da ta fasa mana wannan ayoyi saboda mi saboda daɗinka Allah ta'ala ya datar da mu ubangiji Allah sa mu yi amfani da dukkan ababen da muka ji malama ta mana magana misali a wajen sakun hijabi rayuwar yanzu da gaske ne yanzu majoratin yan mata ana na an tanadi hijabi na zuwa idi wai a zuwa idi ne kawai za a saka hijabi a zauna lafiya amma za a je ziyara ko wasu ababe na cikin gari hidimar sallah a a sai a ranga da gyale gyale sai ki ga bankare bankare kamar kazar kari bankare bankare bankare haka ake tafiya jama'a ina sakewa idan kina so ki sakata ki sakar ka ce wallahi ki saka hijabi ki tsula duk abin da kike so a ciki ba wanda yake gani idan halittar ki mai rawa ne in marar rawa ne a cikin hijabi babu mai gani ciki ne da ke ba kya so a fahimci kina da cikin nan ki saka hijabi ki kina dan dago hannunki haka sai a zama na awanta kiba ta yi abin ne ya kyau in sa ido ba za su ga cikin ba ma ha sai ya kusa fitowa duniya ce wata ta yau ta cikin a a ita sahibar hijabi ne kun ga hijabi ya zama surru inda wanda ba sa su kake da ciki ma kin ga hijabi ya surrun ta miki sai dai a jibush tsaya fito duniya gaskiya yan wa mu saka hijabi hijabi ni'ima ne hijabi rahama ce ki baje yadda kike so ai babu abin da zaki balance a cikin sa wallahi irin hijabi yan ma kai ba yan mata kuma iyayen ma akwai masu saka hijabi fa ana ganin gayu ranan kecewa ranan gayu ranan dina gidan wacce ranan kaza din wacce ba zan iya saka hijabi ba dan gaskiya gunna yanka ne gunna wanka ne hajiya ina wanka ina wanka wanda zaki aikata abin da zaki debi zunubi wala Allah wani kina fita da wannan gele naki kin cika kin batse ko inanki yayi tultul yayi bulbul da shi yana gani sai wani abu ya fito daga gare shi hajiya mi kika diba zinubi kika diba kin fita hakan nan kin saka wannan ya zubar wani abu kin yi gaba kin saka wani wala Allah kuma kwanan kash a rannan zai kare baki isa gunda zaki je din ba sai mi sai mala'ika ya tafi mala'iki zai ce a abu da hanji tausayin ta ta koma ta sa hijabi ta nutsu ta yi istighfar abin da ta aikata a baya ba zai yi ba saboda mi shi baya aikata wani aiki sai aikin da Allah ta'ala ya umarce shi yanzu na ce muku muhalli shahidin mu dai dan kawai ya zo da dan kwatanta ƙari'ar mu ƙari'a Fatima Muhammad na ce muku budurwa ce wasun ku za su yi mamaki to budurwa ce santaleliya gangame miya ta cika jamjam fiye da yadda kuke tsammani amma mi walla ban taba kallon ta babu hijabi ba tunda Allah ta'ala ya hada mu da ita duk shiga da zabi mu fita gunda zamu fita walla sai kai tsammanin matar aure ce saboda mi ta shiga ta saje hikimar hijabi halittar kima da aka yi ba kowa zai gani ba a'a masu kambun baka masu maita mai karfi wata daga ta ganki ba za ta ce tabarakallah masha Allah ba da dama anan na ga mata sun shigo gagal gagal gagal to wani bai ce komai ba kawai yadda kika dan burge shi na idan ya gani idan yana da wani ababan sai ya tasiri a jikinki wala Allah kin fito baki azkar ba to dan Allah 'yan mata mu gogari mu rika sanya hijabi iyayena mu koya wa yaran mu saka hijabi su san hijabi abu ne mai amfani wata yar in kika rika saka hijabi tana ga kin dauko hijabi ta ce mama ni ma zan je ta san mi ba kya fita sai da hijabi amma dan zaki ya fage da kina bujin bujin maki a tsaka gida ta san ba ba kya fita da shi to Allah ya datar da mu ubangiji Allah ya wa rayuwar mu albarka yadda muka tare a wannan masallaci mai tarin albarka Allah subhanahu wata'ala ya tara mu a cikin aljannatul firdaus aljanna akwai dadi yan uwa Allah kai mana rahama ya Allah Allah kai mana rahamar ka ka sa mu a cikin aljanna ya Allah Allah ka gafarta mana kurakuran mu da iyayenmu da kakanninmu da yayinmu da kannanmu da malamanmu wayanda suka riga mu zuwa gidan gaskiya Allah Ubangiji ka ji gansu da rahama Allah ka gafarta musu Allah ka haskaka musu kabarinsu ka faɗaɗa musu kabarinsu kurakuransu da suka aikata wadda suka sai da wadda ba su sani ba Allah ka gafarta musu ya Allah mu kuma in tamu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah kai wa rayuwar ƴaƴan mu albarka ga sunan maza da mata ka hada su da maza ka hada su da mata na gari mata ka hada su da mazaje na gari mu dage da yawan ta addu'a ke ki kawo na ki ni na kawo na ba wai ina iyakarin kanki ba na jangu wadda za a addu'a da za mu yi ta duniya Allah ya gyara mana yanayin rayuwa da ta zamani ta kowa da kowa ce ba iya na gidanki ba in ki ce za ki zai addu'a in kanki take kaɗai to ke kuma babu mai yi miki yar uwa tunda maza da sallallahu alaihi wasallam ya ce mana mi kamar yadda kika yi haka za a yi miki to Allah ya datar da mu ubangiji Allah ya sa mu zama ambasadodi mu zama jakadu na angonin mu da gidajen mu da mu mu isar da sakon da muka ji a wannan masallaci mai tarin albarka Allah ya datar da mu ubangiji Allah ya sa mu gama da duniya lafiya shugabannin kungiya yan agaji marayu da iyayen marayu da yan anguwa ina mana fata Allah subhanahu wataala ya datar da mu a cikin wannan wata mai albarka ya sa mana daga cikin bayin da za a yanta ko za a musu rahama ko za a gafarta musu wayanda ba su da lafiya ko a gida ko a asibiti Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya mu da muke da lafiya kuma Allah ya kara mana lafiya Allah ba mu abin da lafiyar za ta ci mazajenmu da suka bar muka zo wannan waje mai tarin albarka Allah shi wa rayuwarsa albarka Allah ya shirya mana mazajen biya Allah Allah ka shirya mana mazajen biya Allah Allah ka shirya mana mazajen biya Allah ka azurta su da abin da za su ciyar da mu na halal ya Allah Allah ka ba su ikon yi mana dukkanin umarni na halal ya Allah Allah ka ba su ikon tsayawa da jajircewa akan ƴaƴayenmu saboda wasu mazajen sun zauka akan wannan hanya ba sa jajircewa kamar yadda ya kamata ya Allah Allah ka mai da su hanya mai daidaiciya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
alaikum assalam wa rahmatullah akwai wata tambaya guda ɗaya da aka yi wanda ina ganin za mu fita neman ilimi duka da ni da mai tambaya da ku duka 'yan gurin gobe a zo mana da ansar ba shi na ba ko da akwai wanda Allah ya ba su ilimin fassarar mafarki abinda muka shina dai shi mafarki na alkhairi daga Allah ne idan daga Allah ne idan yana miki ishara ta ki gyara to kawai gyaran zaki fara ai ba bincike in yana miki albishir to farin ciki zaki amma kuma sai ki dada abin da kike na alkhairi ta ce ta yi mafarki da alkiyama ana mafarki da alkiyama da gaske ne wani sahabin annabi ya mafarki da alkiyama ya ga tashin alkiyama ya ga masifa da bala'in tashin alkiyama kafin safiya gaba ɗaya kansa ya dawo farfura gaba ɗaya kansa ba bakin gashi kafin ya faɗi yayin mafarkin masu sahabbai suka fara gane alamar mafarkin a tare da shi suka tambaye shi me yake faruwa yake ba annabi labarin abin da ya gani na firgici a cikin alkiyama saboda haka da gaske ne amana mafarki da alkiyama kuma da gaske ne abin da ka gani yana kamantacce ne da abin da ake so a nuna maka kamar yadda bayanin ke sai kin ga an nuna miki dukkan layukan laifukan ki ayyukan ki an yi makin ɗinsu da koren alƙalami sai wani guri guda ɗaya aka yi makin ɗinsa da jan alƙalami har ma wanda ya baki sakamakon yake cewa wannan dakin gyara ma'ana akwai wani abu kenan guda ɗaya da ake so ki gyara ilan kina sallah kina azumi kina zuwa makaranta kina kina kina kina alkhairan suna da yawa kamar yadda bayanin ya nuna amma akwai wani guda ɗaya in har kika ga kenan ana gargadan ki kela guda ɗayan yana iya janyo miki masifar lalata wa'ancan masu yawa kar ka raina guda ɗayan yi kokari ki nemo wanne ne guda ɗayan ranan mun yi zance akan kaba'irai ko muka ce misali yanzu in muka ɗauki ƙarya ita kaɗai tana iya rushewa duk ayyuka uwa uba shirka ga ki da ayyuka na fitar hankali ba kya kaza ba kya kaza kina kaza duk abubuwa na alkhairi amma me kina ɗan raba Allah biyu to ai wannan jan layin babba ne ko a kina yawan ƙarya a wala Allah kina ɗaya daga cikin wani daya abu wanda Allah yake so ya gyara dole in kina son gyaran zaki jikin tana menene shi wanda da kina yin sa yanzu dazu na faɗa zunubi in kana yin sa zuciyarka tana kaikayi a kayin sa so sai ki nemo menene kike yi amma zaki ji bakya so a san kina yin sa menene bayan kin yi kike jin sai ki ji jin zuciyarki ba ta miki daɗi ki nemo shi ki gyara shi domin hatsarin shine yana iya rusa sauran ayyukan gaba ɗaya Allah ta'ala ya mu dace amma ala ayi halin ba wai na fassara asalin mafarkin bane domin ban iya fassarar mafarki ba mafi akasarin malama suna tsantsane a wajen fassarar mafarki musamman a bangaren ahlus sunna saboda mafarki yana da wani abu zan iya yin mafarki iri ɗaya sak idan na zo gurin mai fassara idan ya ban amsa sai a samu wani kuma daban shi ma irin nasu ya sak amma idan ya zo ba wannan fassarar za a ba shi ba haka annabi yawa sahabbai shi mafarki na farko ma sai ka san wanda ya yi shi yaya imaninsa yake idan yanzu kika fassara wa yarki wanda kike kyautata mata zato mafarkinta har ki ɗauka ɗayan nan mara ji mai tsiwar ita ma in ta irin wannan mafarkin fassarar su ɗaya aka abu iri ɗaya amma yana iya bambantuwa saboda me saboda imanin wanda yayin ba iri ɗaya bane so shi yasa yake da a hatsarin fassara musamman ga wanda baka san wanda ya tambayar ba amma ala ai halin ana mafarki da alkiyama kuma tana bayyana maka yanda za ta faru kawai sai mu duba Allah ya tambaye mu alam ya'tikum nazir shin manzo bai zo muku ba wasu malaman suka ce anan ba annaba ake nufi ba manzo da zai miki ishara alkiyama ta gangaro kusa da ke wasu malaman sai suka ce ana yi da dattawa wanda tun kina karama ake gaya miki Allah kika taso ake ce miki Allah kika girma ake ce miki Allah shin alamiya a ciki nazir shin har yanzu kanki bai zo miki da furfura ba to a tuna miki wannan furfurar alama ce ta kin gama hawa kina gangarewa ne fa za fa ki wuce in biki ankara ba wayyo Allah zaki ji ki a bayan gari a cikin ƙasa a rufe a danne a kama hanya a tafi a barki furfurar ba ta yi miki aiki ba furfurar ba ta tuna miki ba abin da ake nufi kenan so idan kika fara kallon ire-iren wannan misalan maza ki arzama ki nema ya za a yi ki zauna da Allah lafiya ya zan yi in samu Allah salamun salama yana mai farin cikin haduwa da ni ina mai farin cikin haduwa da shi Allah ka sa muna cikin farin ciki za mu game da Allah. Allah ya sa Allah yana farin cikin zuwan mu gare shi. Domin mummunai idan suka mutu fa, Allah yana farin ciki, mala'iku suna farin ciki, shi yana farin ciki, ‘yan uwansa ne da ba su san wani hali ya samu kansa ba suke shiga damuwa. Kisa annabi ya ce idan ka mutu dangi suna cikin bakin ciki suna kuka to alama ne ta cewa Allah yana farin ciki da kai. Amma ka mutu ana ce, "Hai, ai futaro da ɗan kare an futa da jaraba wai wance in yau kan dai ta to aikin shiga uku Allah ya sa mu mutu ana kewar mu a duniya ana farin ciki da mu a aljanna a lahira a wannan rana ne muka ce za mu kaddamar da asusun marayu na rigar sallar su na faɗa wa ƴan tun a wancan lokaci cewa bara yanzu ni na san muna da kaya yafi na mutum 200 a gida amma ba na kusan me ko na mutum 20 babu ga marayin daga bana zuwa baɗi daga bara zuwa bana da Allah nawa suka ƙaru ƙaruwa suke yi ina ko to amma abin da muka fahimta tunaninmu ya fara bamu kila wannan ambaliyar ruwa da aka yi ta samu aka yi ta tara kaiwa kaya ana kaiwa guraren da suka san matsala shi ya janyo kusan akwatin kowa ya yi sarsar to ina ƙara tuna mana yin sarsar ɗin akwati bai sa ki ji cewa ba za ki fitar wa marayu kaya ba har yanzu wallahi ko guda uku ne da ke yi ƙoƙari ki cire guda ɗaya ki bayar ki bar naki shirin Allah zai shirya miki shi duk wanda ya ce zai ji zai ga akan hidimar maraya Allah zai ji zai ga akan tasa hidimar wanda kuma yake so ya mutu ya bar marayansa cikin nutsuwa ya bar marayansa cikin kular Allah to ya rike marayan wani a yanzu da yake raye ka kyautata wa marayan wani a yanzu da kake raye kai mishi abin da yake so abin da ka san ba zai san mai masa ba kullum ina kwatance da kitso da kunshin nan abin zai baki tausayi idan yara suka yi sun fito daga idin nan ku kiyaye ƴaƴan marayun nan dan kunshin da ake na 200 nan a hannu ba su da shi wata uwar marayun tana da yaya hudu biyar ba ta da kuɗin da za ta bayar a mata ke kuma kin biya wa taki ɗari kaza an je an mata kuma ƙawar ƴarki ce shin biki ji tausayin ta ba dan Allah dan zanin ana ba su a masallatai sun saka ita mata dan saka sabon in namiji ne haka za ki ga ba aski a kayan ɗan ɗari biyu ki bashi sadaka shi ma ya je ya aski ya ji daɗi a ransa don Allah duk abin da bai fi ƙarfinka ba ko ɗan kunni ne ki kyautata wa mareniyar da take kusa da ke marayan da yake kusa da ke so muna kira da babbar murya daga yau mun asasa asusun maraya duk da an gabace ni na yi niyyar milancin ɗinsa sai mu zuba ido mu ga me za ku haɗa sai ya zama ga wasu bayan Allah sun riga ni na ko kwana uku da suka wuce akwai tashar da ta fara haska wannan karatun ko kausen ne ko? Wasu bayan Allah ba ma a garin ba, a nisan duniya suka fara gani abin ya musu daɗi su ‘yan azare ne sun ji daɗi kaza kaza kaza. Suka yi jawabai ga shi ma har an ba da gudunmawa a kwamitin karatu da ‘yan agajinsu da kuma sauran ‘yan ƙananan ayyukan da yake gabanmu. kudin nan dubu ɗari uku ne sai na ga cewa a lokacin ban yi minti uku da cewa Allah ya tsaya min akan wani aikin da na san babu ba mu da me yinsa ba ana albishir da kudin wallahi kafin na ga alat kudin kudin sai na kira aikin nace musu a fara aikin wata rijiya ce da aka samu akasi labarin ta yana da tsayi wanda har mun dakatar da shi wakafi ne idan mun ce za mu sabuwar rijiya sabuwa za mu in mun ce tsofuwa tsofuwa ne lissafin da mai sabuwar rijiya ya bayar ba za ka juya aka halasa kamar tsofuwar rijiya ba 'yan garin da aka yi tono an samu ruwa sai suka ce wai suna ba da shawara wai ruwanta da zartsi za su ɗauki kayan aikin su je su gyara wata rijiyar su tsohuwa ina ce haram shawara ta shine a ƙara tono har a samu ruwa mai zaki amma ba zan ba da kayan mai sabuwar rijiya a je a mata gyara ba kuma wakafi ce alkawarin wakafi shine ka cika wa mutum abin da ya ce kai masa muka yi ta baba da su sama da wata uku na dakatar da aikin daga ƙarshe suka gaba sarki sai Allah suka dawo suka yadda za su yi aikin muna yin aiki kafa uku ne sai suka daɗa ta ta faɗi ninkin abin da da muka ba su saboda haka kayan aiki sai ya ƙare mu kuma rubutu muka yi su suka zo suka ce ga abin da suke bukata ga yawan siminti ga yawan yashi ga yawan kaza muka irga mata ga abin da za ki biya ga kuɗin masu aiki ta biya ba dalili bayan wajen wata nawa kuma yanzu in ce kun daɗa faɗinta muna neman ta kawo kuɗin aiki to da suka gaya min kaya ya ƙare sai ce Allah ya ba mu hanyar da za mu san wani kuɗin da ba na kowa ba ne mu ƙarasa wannan aikin domin ladan ta ya cika mu ma na ya cika kawai da haka ana gaya min sai na yawa masu kayan dutsunan mu in ce su ɗebi kaya su kai musu kawai a cigaba da aiki to haka aka yi ta ci wajen naira dubu ɗari da ashirin tukun ta kammala sai na ce to dubu tamanin mun ba wa marayu tunda an ce namu ne a cikin dubu ɗari ne na ce za a raba wa 'yan agajin kamar yadda suka faɗa tabbas muna da 'yan agajin da ba su da kuɗin mota amma ƙarfin hali ne da sawa ransa aikin suke yi kuma 'yan agaji da kuke kallo a nan ba su ke nan ba suna nan mafi yawan suna kasuwar kaji a babban masallaci to tun da aka ce min 'yan agaji ai ni ba iya nan na shina ba na san har wa'ancan sai nace to a ɗebo har sunayen wa'ancan idan muka yi karatu sai mu zauna mu ga yadda za mu yi kasan kuɗin ga wa'anda ya dace kafin kuma Allah ya ƙara kawo wata hanyar wanda ba a basu ma sai a basu amma dan an ce namu ne muna da iko da shi sai mu ce kawai mu raba mu ji daɗi a ranmu bu mu wayancan ayyukan da mu kuma su ne muke ganin Allah ya yarda da su yake shiga cikin lamarin mu ba sai na ga mu burge saboda hakan nan wannan naira dubu tamanin na ɗauka ta daga cikin kuɗin mu mun sadaukarwa shi wanda ya bada wannan gudunmuwar a mu mu kuma mun sadaukar masa shi ma yana cikin asusun marayun mu na kayan sallah daga nan ni kuma sai alkawarin da nima nai nace zan kawo nawa ga naira ta dubu goma nima ta marayu kaya kuma dama na ce a kayi gida daga yanzu duk wanda take da gudunmuwa ita ma za ta kawo nata ta saka in kaya ne ki kawo in kuɗi ne ki kawo ɗan kunni ne ki kawo duk abin da kike da shi kar ki ce mana yayi kaɗan kuma kin kaya da yawa ba mu ce yayi yawa ba kar ku ga mun fara asusu da tamanin da goma wadda take da halin kawo mana dubu ɗari biyu ta ce a'a to ai su ma manya kaza suka yi a'a ki kawo mana miliyoyi ma muna da yadda za mu sarrafa su a bara muna da marayu ɗari biyar muka sama ɗari fudu da wani abu kayan sallah kawo yanzu mun daɗa marayu sama da ɗari uku akan namu na da so ba mu ma san ta yadda za mu fara ba don haka kar ki ce ke bakki har ke marashi ɗin ki kawo mana naki kuma sannan bayan haka ki tallata wannan dalilin ga ƙawayenki da 'yan uwanki da kika san su suna da hali za su iya bayarwa. duk wanda ya taimaki marayan wani shi ma Allah ta'ala zai taimaki nasa marayan a wani lokaci Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace mun ga tawagar yan kasuwar kaji muna musu barka da zuwa fatan sun tashi a karatu lafiya kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dorar da jama'a akan irin wa'annan ayyukan alkhairi ba iya Ramadan ba kamar yadda na faɗa yan agaji ku zaka karɓo marayu kuɗin su wannan kuɗin marayu ne kuma ba iya yanzu ba na ce an fara kenan daga wannan sati mun fi son sane a kusa saboda mu dan fita daga ɗarɗin da muke da shi na cewa bana ban mu da ajiyayyun kaya idan kuka ce wannan ga nasa wannan ga nasa sai mu dan fara jin daɗi ashe ma dai za su samu kayan sallan nan da muka fara karaya saboda mu in ba su da shi ji muke kaman kowa bai da shi Allah ya ba mu mu ba su Allah ya ba ku kuma ku ba su
taso da
da kuka bakunce mu daga cikinsu ki maraba da jama'a wannan ita ce shugabar aji gaji ta katakon gabaki daya wanda ita take jagorancin wancan babban masallaci da yanzu nake gaya mana cewa mata ne dandazo a gurin tabbas ninkin ba ninkin wanda kuke kallo a ko'ina kuma suke gwagwarmaya da su can sun fi yawa gaskiya saboda yawan jama'ar a kasancewar shekaru masu yawa da aka yi ana wancan aikin don duk wanda aka daɗe ana yi za ku samu ai ya fi sanuwa an fi ma'amala da shi so muna so a jajirce har Allah ya kai mu mu ma ga wannan matakin muna godiya wa masu kawo asusun marayu kuma mun ƙara faɗa fa ku jakadu ne ga 'yan anguwarku da 'yan uwanku kowa ya kawo nansa an yi zancen mu ba da akawun namba za mu ba da akawun namba da muke amfani da shi a fcmb wanda akawun ne na wakafi wanda suke tunanin turawa za su yi akawun akwai akawun mai namba biyu sifili sifili biyu shida biyu shida biyu sai sifili sai biyu sai ɗaya sai sifili sai takwas. In sake maimaitawa? Ok, da hausa ne ba za ku iya ba. To, two, zero, zero, two, six, zero, two, one, zero, eight. Za a ga Ihsan Zaka'an Waƙaf FCMB.
ku tura mana sadakar marayu kuma ku saka a tura Allah ta'ala ya haɗa mu aladan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To, bashi kawai. To, ina muku marhaba yanda Allah Ubangiji ya haɗa mu a nan. Muka ga gunnan ma mata alhamdulillahi. Allah Ubangiji ya ɗaukaka matan azarai da kewaye ga baki ɗaya. Allah Ubangiji kuma ya ba wa kowa niyyar taimakawa marayu da mai ƙaramin ƙarfi. Don taimakon namu ya zama marayu ne da masu ƙaramin ƙarfi. Saboda akwai wani mai ƙaramin ƙarfin da maraya ya fi shi gata sosai. To kowa Allah ba shi ikon ya taimaka. Kar ka ga cewa wai kai mai ƙaramin ƙarfi ne ba za ka iya ba wa kai ma taimako ba. Ko da ƙarami ne taimakonka ko da naira ɗari ne kana da shi ka sa a taimaka kai ma ka samu ladan taimakon. To mu dai baƙi ne muka zo muku ziyara na namu ne na masallacin kasuwar kaji. To mun zo muku nan duk ƙungiyar mu guda ɗaya ce. Allah Ubangiji ya taimake mu ya taimaki addinin musulunci baki ɗaya. Allah Ubangiji ya ba da ikon taimako ga baki ɗayan mu. To muna muku marhaba sannu.
To alhamdulillah. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana baki ɗaya, ya karɓa ayyukanmu na gari, ya kawar da kurakuranmu. Allah ya ba wa lada ga duk wanda ta ziyarci wannan guri da wanda take sauraro, wanda take da niyya da wanda take sha'awa, da waɗanda suke taimaka mana wajen asasuwar wannan aiki daga shugabannin masallaci, malumanmu, malumanmu masu hassa mana ɓangaren ilimi, da 'yan uwa mata masu ba da naira su biyar goma ɗari dubu dubu biyar dubu kai har aka kai miliyan Allah ta'ala ya ba su lada Allah Ubangiji ya sa mu haɗu da mu da su cikin jannatul firdausi wa'anda suka assasa masallaci da masu kula da shi da masu share shi da masu kai kawo a kansa Allah ta'ala ya ƙara musu ƙarfin gwiwa kuma ya ninka musu aikinsu mu kuma Allah ta'ala ya taimake mu zaman da muke ya sa ba a banza muke yi ba masu fitowa karatu Allah ya sa fitowar da kuke ba a banza kuke ba Allah ya sa ana ba da lada akan sakamakon fitowar da kuke yi Allah ta'ala ya karba mana Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma qadaita wa qina wasrif anna sharra ma qadaita bi rahmatika ya arhamur rahimin ya rabbal alamin ya hayyu ya qayyim ya man laysa kamithlihi shay'un ya mujibud da'wati idza da'ahu ya mujibud da'wati idza da'ahu ya fa'alil lima يريد يا ذو العرش المجيد يا حي يا قيم يا حي يا قيم يا مجيب المضطر إذا دعاه يا مجيب المضطر إذا دعاه يا مجيب المضطر إذا دعاه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Ah, Allah bai da kowa gidan lafiya.
Karatu ba wai su gobe akwai jiri sha Allah.